إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 29 ga Jumadal Akhirah shekara ta 1443 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 1 ga watan February shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 43 cikin jiran darussa daga littafin Ashratun Nisa wallafar al-Imam Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali an-Nasa'i rahmatullahi alayhi. Imam an-Nasa'i sahibu sunan ya rasu a shekara ta 303 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wannan littafi na shi wanda asalin shi tsakure ne daga As-Sunan al-Kubra tashi yana ba mu ainihin wato darussa ne da karantawa game da ladubba da tsare-tsare da fiqhun rayuwa da iyali. Allah ya saka mishi alkhairi. za mu tashi a lambar hadisi na 272 a inda malam ya ce akhbarana ishaq bin mansur wa amr bin ali an abdurrahman قال حدثنا أبو عوانة عن داود ابن عبد الله عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته malam ya kawo hadisi ta hanyar malamansa ishaq ibn mansur al-kausaj kenan da kuma amr ibn ali ya anil fallas daga abdurrahman ibn mahdi wannan malamai guda biyu ishaq ibn mansur ibn thabit da amr ibn ali suka ce daga babban malami abdurrahman ibn mahdi rahmatullahi alaihi mala abdurrahman ya ce shi kuma daga abu abu awana daga ainihin wato abu awana shine wabbah ابن عبد الله اليشكري عن داود بن عبد الله عن عبد الرحمن المسلي الكوفي الرحمن المسلي الكوفي أنا الحديث أتكلم أبو داود دا دا سنن النسائي دا ابن واجه سيدي كما ابن هذا يكي فلا مقبول يعني عند المتابعة كنا سنة عن الأشعف بن قيس دا تابعي الأشعف بن قيس wannan Ash'af ibn Qais tabi'i ne babba cikin tabi'ai. Ya ce, An Umar bin Khattab daga Umar bin Khattab kala Rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallama, annabi Alaihi Sallallahu Alaihi yake cewa, La yus'alu rajulu fi madaraba imra'ata. Ba a tambayan mutum a ce, Me yasa ka daki matarka ba a mutum wannan tambaya. Saboda me za a yi mashi wasu suka ce saboda ya da haƙƙin haka. Wasu suka ce saboda a cikin amsar da zai bayar ta yi akwai wani abu da bai so ya faɗa akwai haraj da sauransu a wannan hadisi al-imamu an-nasai ya fitar da shi a nan haka nan kuma baya ga imamu nasai al-baihaqi a cikin sunan kubra da at-tahawi a cikin mushkil al-athar da wasu su an samu ibn hajarin ya sahaha shi a cikin tambihul akhbar al-akhbar da wato abin nan kenan al-azkar shirin azkar duk da yake wasu malamai kuma suna ganin yana da rauni kamar shekul albani muhammad nasiruddin yana ganin cewa akwai rauni a wannan hadisi kamar da ya faɗa a cikin littafin sa irwa ulgali saboda wancan mutumi wallahu alam duk da haka malamai suka ce wannan dukan kuda ana magana kan ya halasta din to fa bai wuce wannan dukan da aka ce gairu mubarre wanda ba duka ne na kawo wuka ba eh amma wanda ba sanai kuma ya zama asalin shi an yi ne don ainihin wato ladabtarwa eh in ma sannan ya zama ba wai an yi ne kawai da zaran ta yi wani abu a wata da duka ba sai in an rasa wato abinda za a yi na na ainihin wato abin nan an rasa abin da za a ɗau mataki da shi in ba dukan ba to sannan ne zai halasta a yi haka ina fata mun gane wannan to da haka baya halasta kawai mutum ya kai ga duka ba tare da waɗancan matakai ba farko dai shi ba za a tambaye shi ba saboda sababi sannan yana da haƙƙi na haka ko kuma saboda a cikin faɗan hakan akwai abin da zai iya zama mashi wato damuwa da tonan asiri tsakankanin shi da ita Allah ubangiji ya kyauta bab kaifa darb babun da ke magana akan yaya dukan zai kasance malam ya ce akhbarana na nan ne ko ya ce akhbarana ahmad ibn sulaiman قال حدثنا حسين ibn Ali. عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن الأحوص قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إلا ألا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يطعن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن wannan hadisi hadisi ne sahihi malam ya kawo shi ta hanyar Ahmad ibn Sulaiman Abul Hassan Ar-Ruhawi wanda mun sha jin shi a baya Imam Nasa'i ne kadai ke riwaya daga gare shi cikin Ashabul Kutub Sitta ya rasu a shekara ta 261 shi kuma ce daga Hussein ibn Ali Al-Ju'fi kenan Hussein ya ce an za'ida ya an ibn Qudama Abu Salt al-Kufi wanda ya rasu a shekara ta 161 a wajen jihadi an Shabib ibn Gharqada daga cikin rijalus sitta an Sulaiman ibn Amr al-Azdi kenan Abu Sulaiman ibn Amr ibn al-Ahwas baban shi al-Amr ibn al-Ahwas sahabi ne haka mahaifiyarsa Ummu Jundub ita ma sahabiya ce yana da hadisi a cikin al-Kutub al-Arba'a أبو داود على الترمذي لنا سيد ابن ماجه قال يتشي حدثني أبي بابانا يبان حديثي واتوشي أمر بن علي دينكنا آه سوري آه أمر بن الأهوس آه حدثني أبي بابانا يبان حديثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتشي استوصوا بالنساء خيرا استوصوا معناه سكتشي تواصوا في حقكم في حقهن بالخير ku dinga yi wa junanku wasiya wato ku dinga jan hankalin junanku akan cewa a kyautata wa mata a matsayinka na malami a matsayinka na dattijo limami uba duk wani wanda yake da kalma a cikin al'ummarsa yake da faɗa aji daga cikin abin da yake wajibi a kansa ya dinga yi wa al'umma wa'azi da nasiha akan cewa ku yi wa mata alkhairi wani daga cikin istausu ma'anarsa ana ko kuma ya zama utlubul wasiyya wato ku dinga roƙon mutane malamai da masana su gaya muku haƙƙin mata da yadda za a kyautata musu mana za ka yi aure ne ka je ka samu wani malami ne zama daga cikin tambayoyin da za ka alaga wata malam yaya za mu yi kyauta wa iyalanmu ko kuma shi malamin ya faru wannan zancen yana ya ɗauka ma'anar istausu yana ɗaukar da ma'anar kuma ausuhunna bil khairi wato ku ku dinga yi musu alkhairi ku dinga gaya musu alkhairi sai zama alif da sin da ta din ba ta da abin nan ma'ana za'ida kenan kamar yadda aka ce istajibu lillahi ai ajibu lillahi haka wa yastajibu alladhina ay wa yujibu alladhina ina fata mun gane wannan wannan hadisi ne muhimmi game da mu'amala da mata da umarni da ake kyautata musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi wa mata alkhairi ku gaya wa kanku alkhairi game da mata ku yi wa mutane wa'azi akan yi wa mata alkhairi fa inna ma hunna awanun bainakum indakum su suna matsayin masu taimakon ku ne suna ƙasa da ku ne suna matsayin ƙarƙashin ku laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra zalika ba ku da wani daraja akan su fiye da wannan illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana ba za a fasa yin mace alkhairi da kyautata mata zama da ita lafiya da haƙuri da ita da mutunta ta da girmama iyayenta ba har sai in ta zo da alfasha bayyananniya kama ta da kwarto zama ba ta da mutunci ba ta sauraron miji ba ta kaza ba ta kaza waye da waye ta zama dai wato wata fitsararriya wata mara daraja to sannan ne ya halasta a cire ta daga cikin wancan tsarin fa in fa'alna in ta aikata abu irin haka annabi ya ce fajiruhunna fil madaji to kauce musu wajen kwana abu da farko kenan wadribuhunna darban ghayra mubarrihin sannan in ta kama a dake ta to a dake ta ba duka na kawo wuka ba fa in ata'anakum idan ka kaurace mata ko ka hukunta ta sai ta dawo ta yi da'a ta dawo cikin hayyacinta fala tabgu alaihinna sabila kar ka nemi hanyar da za ka yi ka wulakanta ta kar ka nemi hanyar da za ka yi ka ci mata mutunci yace fala ya ci gaba da cewa fa ina ta'alakum fala tabgu alaihinna sabila illa ala inna lakum min nisa'ikum haqqan ku tsaya ku ji lallai kuna da haƙƙi akan matan ku wal nisaikum alaikum haqqa kuma su ma suna da haƙƙi akan ku fa amma haqqukum ala nisaikum haƙƙin ku dake kan matan ku shine fala yutina furushakum man takrahuna kar su kawo wanda ba kwa so kan abun kwanan ku kan kwanciya ku kar su bari wani mutumin banza ya zo kusa da su wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahuna kuma wanda suka san ba kwa son irin shi ya shigo gidanku to kar ya shigo su bari ya shigo cikin gidanku ala annabi ce ku tsaya ku ji wa haqquhunna alaikum ku kuma haƙƙin su akan ku an tuhsinu ilaihinna a kyautata musu fi kiswatihinna wajen suturar su wa ta'amihinna da abincin su wato bai abincin kaɗai za a ba su da da sira ba a kyautata musu wajen haka ya zama akwai kyautatawa akwai mu'amala mai kyau tsakaninku da su a cikin al'amari na ainihin wato abinci da sutura zai ya ƙara mana haske akan waɗannan insha Allah. Malam ya ce, Bab hidmatul mar'ati zaujaha, babin da ke bayani akan hidima da mace za ta yi mijinta ma'ana aikin gida, wanke-wanke, a shara, wanke sutura, guga, dafa abinci, gyara gado, in yana da abin hawa a wanki, in yana da wasu ‘yan dabbobi, shanu ko kaji ko tumaki ki ba su ruwa ki ba su abinci ki yi kaza ki yi kaza ki ma mamansa hidima da sauransu yana matsayin wannan kun san a yanzu ana tasowa da ire-iren waɗannan maganganu cewa ai ba a ce ma mace ta miji hidima ba ai ba dole bane yan yan yan yan wane ne da menene to duk waɗannan maganganu yanzu mu ji su yaya suke a ilmanci to kafin mu je nan mu sani da cewa ita wannan matsala ta hidima a gidan miji ta aikin gidan miji ta tana da alaƙa da al'adan al'umma, al-ma'arufu urfan kalmashiro shar'an, abinda al'umma wuri ta yarda da shi take yi, to wannan yardajjen abu ne kamar shari'a ne. Sannan tana da alaƙa da ɗaiɗaiwan families ma, irin darajar ɗiyar, da irin inda ta taso, da irin ɗabi'ar rayuwarta, da irin aikin da za ta iya a ƙarfin jikinta ko rashin ƙarfin jikinta ko lafiyarta ko iyawarta, to yana da alaƙa da haka. da aka bai da wani babit mutarat da za a ce dole aiki kaza sai ta yi kaza kuma ba za ta yi ba idan muka lura da kyau za mu gane cewa tun daga al'ada za mu ga ya mace a wannan ƙasa ta mu ta ƙasa wasu idan an haife ta da zaran ta taso za a fara koya mata mene shara girki a fara koya mata ana ɗan siyan abubuwa ana ajewa tukunya cokali firij wane ne in za ta yi aure za a je a ci siyo waɗannan kayan a zo da su to tsakanin ku da Allah waɗannan kayan da aka siyo me ake so a yi da su da za ku ce ba za ta yi aiki ba me ake so har a haɗo ma da gara shinkafa da taliya da garin fulawa da wane ne da wane ne ashe waɗannan ba an haɗo su ne don a dinga amfani da su ba su kaga mu al'adar mu ta yarda da wannan to ana nan ana nan sai aka yi ta aran wasu al'adu aro ya kai aro har muna ta aran na turawa da indiyawa da mutanen turkiya da larabawa da sauransu waɗannan su kuma galibinsu yanzu al'adunsu sun ma daina yin abinci a gidajensu sai dai a je waje a siyo ko a aika siyo ko a siya mata application ta waya da sauransu amma wai da muka saba mu idan gari ya waye a yi breakfast a yi abincin kari idan rana ta yi a yi abincin rana idan dare ya yi a yi abincin dare a kai niƙa inji a je a siyo shinkafa a siyo fulawa a siyo latas da wane ne a zo a haɗa abinci inda dai duk gida normal gida da yake da mutane inda akwai mai gida akwai uwar gida akwai ƴaƴa akwai almajirai akwai masu gadi da sauransu mun sani kowane gida ana ɗaura abinci safa da rana da yamma da za a ci ga wani gida da ba a ɗaura abinci kwata-kwata ba zai a ba su auren yawa don kun ga in muka lura tun farko al'adar mu ta yarda da haka to a cikin mu din kuma yanzu a nan kasashen mu za ku ga akwai wasu kasashe ko wasu garuruwa wanda al'adarsa ta dora akan haka wataƙila in ka je yankin Taraba ko nan Neja ko Nasarawa ko yankin Yobe ko makamantansu za ka ga al'adunsu wasu mutane ko wasu ƙabilu sun bambanta da al'adun da ka sani a Kano ko Zaria ko Sokoto ko Bauchi ko ainihin wato wasu wurare makamantan waɗannan. A ƙasar Taraba akwai inda ake kai mace za ka ta ɗakin miji sai an sai mata keke wanda ta dinga hawa tana zuwa daji tana yau itace. Wanda na taɓa karantawa da dai na taɓa gaya muku a sanadiyar haka ya zama ana da very high rate na ainihin wato miscarriages a wannan yanki amma al'umma wurin ta yadda za ka ga mutane mata a wasu garuruwa kamar kasashen da suke suna noma sosai za ka ga mace ta duka tana noma fiye da namiji kaga wannan su ma a cikin nasu akwai wannan ainihin wato abin nan mu kuma anan abin da aka sani shine mace ta yi aikin cikin gidanta hasali ma mata sanda suke cikin wato abin nan nishaɗi da sauransu suna ganin aikin cikin gidan nan wata alfarma ce wata daraja ce in ta hutse ne sannan ba za ta yi wannan ba to da haka kowane yanki za su yi aiki da irin abin da yake al'ada a wurinsu sannan kamar yadda faɗa na shi ɗaiɗaiwan mutane akwai yarinya da duk da irin wannan abin da muka faɗa ita yanzu kwata-kwata ƴan gidansu ƴan takarda ne ba a koya mata ba karatun boko kawai take da yara ustazan nan masu hada alƙur'ani za ka ji su rangaɗa a hada alƙur'ani amma saboda haddanan ta cinye musu lokaci ba su samu ma lokacin da suka iya koda dafa indomi ne ko shayi ko dafa kwai ba su ga wannan ba su iya ba in kana so su maka in ka aure su kana so kuma su wani aikin sai dai ta shan ta tabar ko kuma sai ka zauna ka koya musu so duka akwai irin waɗannan a sannan akwai yaran da akwai yarinya da darajar ta in ka auro ta darajar ta ya wuce ta yi wannan ko ba ta da lokacin yin wannan in ka auro yarinya nurse ko likita ko ka auro yan wani babba ko yan wani sarki wanda za ta zo gidanka da ainihin wato ma'aikatanta ita ma tana da masu shara tana da masu wanke-wanke tana da masu gyara ɗaki kaga ma za ta yi wannan in ka je ka wata minista ko ta kwamishiniya ko ta farfesa ina za ta iya yin waɗannan ayyuka ba ta da lokacin su to ya danganta ga irin matar ya danganta ga irin ta sannan wata yanzu wata ta da ƙarfin yin wanki wata ba ta da shi wata za ta iya cire ainihin hijabinta ta wanke maka mota wata kuma za ta iya ba so ya danganta ga me za ta iya me ba za ta iya ba abinda ake zai su mata ake so dai su mata su sani duk wannan aikin in kin yi shi fa akwai lada in baki ba kuma babu shine ƙarin hanyar lada ne da samun shiga a gun miji da samun zuciyarsa da iya ainihin wato abin nan samun samun ta cewa game da tunaninsa Allah shi kyauta malam yace akhbarna Muhammad ibn Abdullah ibn Mubarak wato Muhammad ibn Abdullah ibn Mubarak Abu Ja'far al abin nan kenan al-Hafiz wanda yake alƙali a ƙasar Hulwan wanda yana da hadisi a cikin Bukhari da Abu Dawud da kuma nan sunan Nasa'i wanda rasuwarsa shekara ta ɗari biyu ne da hamsin da hudu shi kuma ce haddasana Abu Usama wato Hamad bin Usama ibn Zaid al-Kufi babban malamin nan shi kuma yace kala haddasana Hisham ya'ani ibn Urwa Hisham ibn Urwa daga babansa Urwa ta dan Zubair an Asma daga Asma binta Abi Bakr radiyallahu anha wa an abiha قالت أسماء تتي تزوجني الزبير الزبير يعني ابن العوام رضي الله عنه وعن زوجتي أسماء تتي يا أوريني وما له في الأرض من مال lokacin da ya aure ni ba shi da komai na dukiya talaka ne fitik kaga ana iya ba talaka ashe aure kin ya aure ta ba shi da komai wala mamlukin ba shi da bawa da zai mishi aiki wala shay'in ba yi da komai ghairu farasihi in banda dokinsa da yake hawa fa kuntu a'alifu farasahu da haka ni nake zuwa na yi wa dokin nan ainihin wato ciyawa wa aksihi mu'nata wa asusahu nikan kuma wadatar da shi da duk wani wahala na kiwo da kulawa da dokin nan wa adduqun nawa limadhihi sannan kuma ni nake ainihin daka ƙwayan hatsi ga wato raƙumin shi na shayarwa na aikin gona wa a'alifuhu ne nake samu mashi abinci wa astaqil ma'a ne nake sa musu ruwa a rijiya da wannan raƙumi da wancan doki su sha wa akhrizu gharbahu kuma idan guga ta lalace ne nake gyara ta wa a'jinu kuma ni nake kwaba abin da za a yi gurasa ni nake abinci ni nake kaza kaza kaza walam akun uhsinu akhbiru ta ce idan na kwaɓa wato ƙullun amma ban iya yin gurasa ba fakana yakhbidu yakhbidu jaratun limin al'amsar sai wasu mata makwabta na mutanen ansar wato su suna yin gurasa wa kunna niswata sidiqin mata ne na gaskiya wato masu gaskiya sai ta danganta gaskiya zuwa gare su mutanen kirki ne makwabta ne na kwarai na kai musu za su yi mini kan lokaci ba za su lalata min ba za su kwashe min ba za su yi min gori ba wa kuntu an qulun nawa min ardi dubair tace ya kasance ina ainihin wato ɗebo hatsi ko abinci daga gonarsa wa hiya allati aqta'u aqta'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'asi ala ra'asi thuluthai farsakhin wato gonar shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka mishi daga cikin abin da aka samu na ainihin wato ganima annabi sallallahu alaihi wannan bayan an dawo Madina kenan tun daga Makka aka yi wannan auren amma an da aka zo Madina a cikin wannan talauci yake tace kusan farsakhi uku kaman a ce zango uku kaman wata gida a ce mil goma ko mil sha biyar faji'tu yawman wannawa ala ra'asi ran nan kawai na ɗauko hatsi a kaina falakiyanin nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya gamu da ni wa ma'ahu nafaru min ashabihi yana tare da wasu cikin sahabbansa fada'ani sai ya kira ni sun makala ya ce ih ih wato kamar da zaka irin kiran doki ko wani abu kace ko kurkurkurkur wani dai kira cikin kiran da ake mara komi ko doki idan ana so ya tsaya ko ya tafi ko wani makamanta haka yahmilani khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaida da rakumansa ko dokinsa da niyyar zai goya ni malamai suka ce wannan fahimtar ta ne tunda ba babu inda ya ambata ta yi yana nufin ya bata dokin ne ko wani abu ta yi kaza kaza fastahyaitu ta ce sai na ji kunya an asira ma'ar rijali na ji kunya na dinga tafiya cikin maza wa zakartu zubaira wa ghairatahu na tuna zubair da irin kishinsa wanda bayi da sauki wa kana min aghyarin nasi na san shi yafi kusan kowa zafin kishi fa'arafa Rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallama an ƙadista hayaitu famada, sai annabi ya gane na ji kunya ne sai ya wuce, fajitu ila Zubairi sai logun mijina fakultu sai na ce mashi laƙiya ni Rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallama, annabi Alaihi Wasallam ya gamu da ni wa ala ra'asin nawa na ɗauko wannan hatsi wa ma'ahu na furin min ashabihi yana tare da wasu sahabbai fa'anaka sai ya tsaya li'arkaba ma'ahu don na taho tare da shi fasta hayaitu sai na ji kunya wa araftu gaira taka saboda tsananin kishinka faƙala sai ce wallahi na rantsa miki da Allah la hamlukin nawa kana ashadda min rukubiki ma'ahu wannan dauke dauken wato wannan daukan kaya da kike kullum akan ki yafi mun tsanani fiye da a cikin hau wato abun hawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala tace hatta arsala ilayya abubakar ba'da zalika bi khadimin wata na sai na bakar sai ya aiko mun da wani mai wato bawa ya ci gaba da muna aiki faka fatbi wannan bawa wannan baiwa faka fatni siyasatul farasi faka annama a atakali wannan ba wai baiwa ita take mana duk waɗannan ayyuka na doki da kaza kaza yace ce wallahi yadda kika san an yanta ni daga bauta kamar ka ce kamar an sake ni daga gidan yari wannan hadisi ne sananne yana cikin Bukhari da Muslim abin da zamu cira daga cikin shi shine shi mace tana yin aikin gida da mijinta yake bukata in akwai larura har da ayyuka masu wahala sannan koda mai daraja ce yanzu kamar asma waɗannan yar masu kuɗi ce yar manya ce amma tana yi sannan yana nuna halittun idan da bukata wani namiji yana iya goya wata mata akan abun hawansa idan da bukata kuma haka shiga cikin tawagar da za a yi tafiya kamar akan babur ko wani abu haka ko makamantansu in kun tuna mai wannan karatun a baya sannan da bayani akan kishin maza akan iyalansu da kuma wato falala ga ita asma'u da babanta da mijinta da sauransu da sannan har ila yau kuma yana nuna cewa ana iya ba talaka aure ba sai mutum mai kuɗi ba sannan kuma yana nuna zuwa ga cewa wato yana da ki zama makwabciya ta kirki ga makwabtanki sannan ashe wata mace na iya zama ta iya wani aiki bata iya ba kamar da muka yi cewa ta iya ta iya baiwa doki ruwa ta iya kaza ta iya kaza ma kuma ta ce ban iya yin gurasa ba to ba ayi bane dan bata iya wani abinci ko wani abu ba sannan yana nuni zuwa ga cewa babu laifi don matarka ta game da wani mai gidanka ko wani abokinka ta gaisa da shi kuma ta zo ta gaya maka kar abin ya zama fitina ba wata matsala ce mai nisa ba kuma babu laifi a shi uba ya iya mat yarsa wani abu wanda zai amfani ta a gidan miji ba yana da ake cewa yana siyar da akuya ka ta dawo ta ci min danga ba za ka iya yaka tana gidan miji ka biya mata maka ka biya mata umara ka sai mata mota ka biya mata kuɗin makaranta har ita mijin ka biya musu kuɗin abin nan magani ka sai musu abinci ka ki musu kyauta ka ba su gidan zama idan in kana da wadata kana iya kai wannan domin gashi muka ji aka ce babanta ya aika mata da wata baiwa tana mata hidima to kai kuma miji an ba da hakar ka ce kai an raina ka ba a ba a ganin darajar ka an zo har gida ana maka iko a duk wannan bai taso ba ina fata mun gane wannan ya zama dai a yi abin bisa fahimtar juna bisa sanin ya kamata bisa mutuntawa da yi wa juna ainihin wato alkhairi Allah ubangiji ya samu dace sannan kuma yana nuna cewa kishi ga iyalinka abu ne mai kyau kuma iyalinka ta san irin halinka ta san irin abin da kake so da baka so ta gujewa abin da baka so ko da baka wajen ina fata muna gane wannan bab tahrimu darbil wajhi fil adabi babin da ke bayani akan haramcin wato addaki fuska a wajen ladabtarwa in ma ya kama za a yi wa mata ladabi za a horar da ita to ba daidai ba ne ka kama fuskarta da duka ba daidai ba ne ka mare ta ko ka abin nan ɗinta ka wabtare mata fuska da wani abin nan wato in ma har ya kama za a yi din ba daidai ba ne in ma har ya kama ba daidai bane a daki fuska ina fata mun fahimci wannan yace akhbarana abda ibnu abdullah qala akhbarana yazid qala akhbarana shu'ba an abi qaza'a an hakim ibnu muawiyata an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallama sa'alahu rajulun النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن حق ما حق المرأة على زوجها وما قال تطعمها إذا طعمت وتقصها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبه ولا تهجر ولا تهجر تهجر إلا في البيت yace ainihin wato wannan hadisi ya kabo shi daga abda abdatu ibnu abdullah ibnu abda al-khuzai wanda yana da hadisi a cikin al-kutub sita in banda sai muslim ya rasu a shekara ta 258 shi kuma ya ce akhbarna yazid an ibn harun akhbarna shu'ba imamu shu'ba ibn al-hajjaj an qaza'a daga qaza'a an abi qaza'a amin abu qaza'a shine suwaid ibn hujair al-bahili yana da suhuba in ji wasu malamai an hakim ibn awiyata an abihi an nabi sallallahu alaihi wasallama annahu sa'alahu rajul yace wani mutum ya tambayi annabi alaihi salatu wassalam cewa ma haqqul mar'ati ala zawjiha menene haƙƙin mace akan mijinta menene abin da yake dole yayi mata qala yace tut'imuha idza ta'imta haƙƙin mace akan ka shine in ka ci abinci ita ma ta ci wa taksuwa idza tasaita in ka sa sutura ita ma ta saka wala tadribul wajaha kuma kar ka saki ka bugi fuskarta wala tuqabbih kar kuma ka muzanta ta kace Allah wadaran ki ko wuya ko sakariya ko yar kananan mutane ne wannan kalmomin na rashin daraja kar ka saki ka faɗe su wala tuhjir wala tuhjir kuma ba a kaurace mata illa fil baiti sai a cikin gidanta wannan yana nuni zuwa ga wajabcin a ciyar da ita sannan kuma za ka gabatar da ciyar da kanka akan ciyar da ita domin iza aka ce sannan babu inda a cikin hadisi aka ce din ka ci aya ta naira hamsin ita ma sai ta ce kai dai ka tabbatar ka bata abincin da take bukata ka kuma bata sitar da take bukata ba wai in ka saka kaya sai ta saka irin shi ba wannan hadisi yana nuni zuwa ga cewa ana iya a kaurace mata idan ta kama amma ka kafta daga gidan sai ibnu hajar yake cewa wal haqu anna zalika yaftarihu bi ikhtilafi al ahwal a ƙashin gaskiya batun ƙaurace ma iyali yana sabawa da sabawar yanayi farubba ma kana alhajr fil baiti ashaqqu minhu fi ghairi tayu ainihin wato ƙaurace mata a gida ne kuma ta tsanani fiye da wanin sa wa aksuhu ko kuma akasin sa wa aksi ko akasin sa wal galibu anna alhajra fi ghairi albayti alamu lin nisa'i to su da dama kuma an an ƙaurace musu aka bar gidan ya fa cutar da su da ba'afi na su fusi na saboda mutane ne su masu raunin zuciya واختلف المفسرون في المراد بالحجر malamai sun yi sabanin me yake nufi da alhajar yace fal jumhur ala annahu tarku ad-dukhul alayhinna wal iqamati indahunna ala zahir al-ayati min al-hajaran ya ce abinda malamai suke mafiya akai shine karka shiga wurinta karka tara da ita karka zauna a ɗakinta karka kaza karka kaza karka ta abincin da ta dafa ya ce sun shine zahirin al-hijran wa huwa bu'udu shine nisanta wa zahiruhu annahu la yudaji'uha ba zai kwanta da ita ba kila yudaji'uha wa yuliha zaharahu zai kwanta amma sai ya juya mata baya wakila wasu ka ce yatruku jama'aha ya bar tarawa da ita wakila aka ce jami'uha wala yukallimuha ko kuma ya tara da ita ma ba zai mata magana ba gashi nan dai kai zaka duba abin da kake ganin zai zama maslaha wanda ka san an yi mata za ta dawo cikin hayyacinta ta ainihin wato gyara to wannan kenan ina fata muna ganewa ƴan uwa masu albarka sai malam ya ci gaba da cewa al-khadimu lil mar'a al-khadimu babul khadimi lil mar'a babun da ke bayani akan ainihin batun samarwa da mace wato mai aiki a gida ya halasta a ce mace idan da bukata tana da ma'aikata tana da ainihin wato masu wanke-wanke da masu shara da masu kaza da kaza idan ana da bukatan haka babu laifi bukata take kawo haka da kuma wadata to ba laifi bane idan akwai qala akhbarana ziyad ibn yahya qala haddathana azhar ibn sa'd an ibn aun عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن علي قال شكت إلي فاطمة مجل يد يديها من الطحين فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تصادف فرجعت فلما جاء أخبر فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا وعلينا قطيفة إذا لبسناها طولا خرجت منها جن جنوبنا وإذا لبسناها أرضا خرجت رؤوسنا أو أقدامنا فقال يا فاطمة أخبرت أنك جئت فهل كان لك حاجة قلت بلى شكت إلي مجل يديها من الطحين فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما قال أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم إذا أخذتما مضاجعكما فقولا ثلاثين وثلاثين ثلاثين وثلاثين وأربعين وثلاثين من تحميل وتسبيه وتكبير الله أكبر صلوات الله وسلامه على رسوله في الآخرة والأولى ورضي الله عن علي وعن فاطمة abinda wannan hadisi ke cewa ta hanyar wato al'imam nasa'i yana cewa akhbarana ziyad ibn yahya al-hassani kenan al-hafiz wanda wannan daga cikin rijalu al-a'immatis sita ne yana da hadisi a cikin bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn maja rasuwarsa shekara ta 254 shi kuma yace akhbarana azhar ibn sa'adin azhar ne samman kenan abubakar al-basari shi ma yana da hadisi a cikin al-kutub sita in banda ibn maja shi kuma rasuwarsa shekara ta 203 bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai riwaya an ibn aun yani abdullah ibn aun an muhammad ibn sirin daga malam babban malamin nan muhammad ibn sirin abubakar al-ansari maula ga anas dan malik shi da yan uwansa su anas ibn sirin su ma'abad ibn sirin su hafsa bintu sirin su karima bintu sirin dukan su malamai ne mawali ne na anas dan malik iyayen su asalin su bayi ne an ubaida daga ubaida tas-salmani abida tas-salmani daga abida as-salmani an aliyin daga aliyin kala yace shakat ali da abi talib radiyallahu anhu yace shakat ilayya fatimatu matata fatima uwarsu Hassan da Husaini wannan mata ne matukar daraja sayyida ta matan aljanna diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fildatu kabilihi sallallahu alaihi wasallama matar aure ce a gidan Sayyidina Ali Sayyidina Ali nan kuma mijin ne miji ne wanda yake bai da abun hannunsa mun ji a baya cewa da za a auren ma mutanen Madina ne mutanen alkhairi su suka hada walima mutane su suka hada walima manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya ba su wurin zama ba su da wurin zama nasu na kansu duk da haka ana rayuwa yau da daɗi ba daɗi yau a samu gobe ba a samu ba ba daraja iyayenta shine darajar da za ta ainihin wato ta yau da miji abin nan ƙayar baya ba a'a za ta yi ƙoƙari ta ga ta yi biya don ta samu aljanna to ana nan sai abin ya taru ya taru sai sai ce shakat ilayya fatimatu majla yadaiha min at-tahidi fatima matata ta kawo mini kuka tana binnan tana kukan cewa jibi hannuna mai gida hannuna yayi kanta shine majal yayi kanta saboda yawan daka fahi tana daka tana surfe tana tunkwal tunkwal kullum hannunta yayi kanta idan dai ka san hannun mata masu mu'amala da turmi da sauransu yake yin kanta fa qultu sai na ce law ataiti abaki ina ganin abin da za a yi ki je wurin babanki wato gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan fa sa'altihi khadiman yake roƙe shi ya ba mu mu ma baiwa ko bawa da zai dinga mana aiki a gidan nan fa atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai ta bugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falam tusadifu sai bata gamu da shi ba ta je ya fita ko ya je wani sulhu ko ya je wa'azi ko yana masallaci ko ya tafi jihadi da irin wuraren da aka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum a cikin fita da shiga yake faraja'at sai ta dawo falamma ja'a da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida ukhbira sai matan gida suka bashi labarin aiko wancan ka tazo bata same ka ba kaza da kaza da kaza fa'atana to shikenan sai shi ya tashi da zo da kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai zo da kanshi gidan wa qad akhadna madaji'ana da daddare ne ma wato bayan sallar isha har mun nemi wuri za mu kwanta wa alaina qatifatun mun lulluba da wani bargo idza labisna hatulan idan muka lullube shi ta tsayinsa wato tulan kamar a ce vertical kenan sai ce kharajat min hajunubuna sai kawai mu su fito bai isa ba abu wai za labi suna ha arda in muka sake juya shi horizontal kharajat ru'usuna sai kuma kanmu ya fito au aqdamuna ko kafafunmu wato in muka lallaba daga daga kai zuwa kafa bai kaiwa muka lallaba mu biyu daga dama mu zuwa hagun mu nan ma baya kaiwa haka suke hakuri da wannan yanayi ka duba darajar sa fa jama'a faqala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashe mu aka ce a wata riwaya ya zauna tsakankaninsu wannan ta zauna dama wannan ta zauna hagu da yashi wannan ya zauna hagu da yashi da mijinta suka zauna ya sa ta a tsakiya ya ce ya fatimatu ya ke diyata ukhbirtu an bani labarin annaki ji'iti na ji labarin an ce kin zo fa hal kana laki haja kin kai da ta bukata ne ma'ana uba ya saba da jin ta bakin shi da ke gidan miji in ya samu hali ya je har gidan ya tambaye ta mun karanta a baya in yaji ta zo ya tambaye ta me ya kawo ki idan ya ga alamar cewa wata tafiya ce ko wani ziyara ce ta musamman ba irin wanda aka saba kawai tana zuwa ainihin ta zauna bane a ci gaba da fira yace ukhbirtu annaki ji'ti fa hal laki kana laki haja kina da ta bukata ne qultu nace bala eh babana ina da bukata inji Fatima alaiha radiyallahu anha shakat ilayya shakat sayyidina ali kai maza yace qultu bala nace eh tana da bukata ne shakat ilayya majla yadiha ta kawo mun kukan cewa hannunta ya kanta to ni kuma ka san ba ni da wani abu a hannuna min tahini saboda yawan daka fa qultu sai na ce mata law ataiti abaki fa sa'altihi khadiman ni ne ba ta shawara ta je wurinka ta tambaye ka ka ba ta baiwa ta dinga mata aiki qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min al khadim shin bana ba ku labarin wani abu da ya fiye muku alkhairi fiye da wannan abu da kuke nema ba? Iza akhaztuma madaja'akuma idan kuka zo kwanciya irin haka ɗin nan, faƙula ku dinga faɗan ƙafa talatin da uku, ƙafa talatin da uku da ƙafa talatin da hudu, za ku faɗi, Subhanallahi, walhamdulillahi, wallahu akbar, Subhanallahi talatin da uku. walhamdulillahi talatin da uku wallahu akbar talatin da hudu ku faɗi su waɗannan da daga cikin azkarin naumi in kuka yi haka kamar da ke cikin hadisin wannan hadisi da kuma hadisai daban kamar hadisin hadisin barawa dan ajib da makamantansu ina nuna muku wannan abin ya fi alkhairi fiye da wancan talauci da kuke jin tsoro da mai aiki da kuke nema a sa muku don ku rage shan wahala. Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce musu babu babu kyau bukatuwa zuwa ga ainihin wato abin nan ba mai aiki a gida amma yana musu ga abin da ya fi wancan daraja wato ma inda Allah khairun wa abqa kenan ku nemi abin da za ku samu a wurin Allah wannan hadisi na nuni zuwa ga zama da mata da miji suka yi shawara ko mace ta kawo na ta korafin ko ta faɗi damuwar ta miji ya kawo mafita haka ake zaman aure sannan yana nuni zuwa ga cewa mace ko mun darajar ta tana iya fuskantar wato wahalhalu a gidan miji wahalar wahalar binnan kuɗi ko wahalar aiki ko wahalar binnan wahalar jiki da sauransu sai ta yi haƙuri da ta samu kanta sannan kuma babu laifi don ta je gun babanta neman wani agaji kai ya kore ta kai kuma uba an ka ji labarin haga ɗiyarka ta zo to sai ka bincika ka ji ko ka tashi kai ta kanas ta Kano ka je ko ka buga waya lokaci ta dawo lokaci ka ko ka aika a sake kiranta ko ita da mijin da sauransu haka nan babu laifi don ka je gidan iyarka da ta yi aure kai sarki ko da da daddare ne a misade abinda a al'ada abu ne ba mai matsala ba dan ka je ka shiga ɗakin ka zauna tare da su ka yi musu wa'azi ko ka musu nasiha ko ka tattauna da su da su akan wata matsala duk wannan abu ne wanda yake aslan babu matsala akan shi insha Allah don haka sanan yana nuni zuwa ga wannan falala ta yin waɗannan azkar idan lokacin bacci yayi ana iya yin su daga cikin zikirori da ake yi a lokacin bacci abu ne mai kyau abu ne mai lada abu ne mai falala ya fi a ce gidanka cike yake da masu hidima cike yake da ma'aikata, cike yake da ababen hawa, cike yake da dukiya, wannan duka ya fi wancan alkhairi. Wato, a samu kana yin wannan zikirin idan ka zo bacci, to ya fi maka duk abin da kake tsammanin kana da shi a duniya alkhairi. Da haka idan ma kana da wani abu, kuma ba ka da shi, yi ƙoƙari ka dinga yin wannan zikiri, saboda zikiri ne wanda annabi ne sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya ainihin wato karantar da shi kuma sai dai wasu mutane wanda yake ƙauna matuƙa sannan ya koya musu wannan zikiri kaga kenan zikiri ne mai matakar falala karanta tasbihi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 a lokacin da za a kwanta bacci din insha Allah to za mu hakura mu tsaya anan saboda lokaci ya kure mana insha Allah sai Allah ya mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله